متي الله الرحمن الرحيم مذكرة في أصول الفقه كو مذكرة في أصول الفقه وجن مقاما وجن ديكي تشا مغادات abinda algadat mugadat yana dauka kamar yin sammako dukkan shi yana nufin kamar yin mu'amala kenan ya ce almugadat kamar yin sammako ma'ana kenan yin mu'amala mun gane ko to muzakkira fi usul fiqh babina wato almakruh almakruh an gane ko qala almuallif rahimahullah in an ce almuallif shine wato mai littafin radatun nahu an gane ko قال ياتي القسم الرابع قسمي له هدو شريعه له حكمه حكمه شريعه المكروه ابدا انك كياما با اسو شي با وهو ما تركه خير من فعله شيني ابدا برين سا يافي الخير daga aikata shi وقد يطلق ذلك على المحظور wani lokaci ana itlaqin المكروه ana nufin المحظور abinda shari'a ta hana shi kinan ya koma haramun na fata an fahimci ni abinda yake haramun haramun kwata kwata wani lokaci ana kiransa makruhi na fata an fahimci ni to kakka sa tsammanin kullum an ce maka ruhi shine abin da ba abin da ba an ga wani gaye yana gaisawa da yan mata ce mishi to ustad ka san shi ustad hatsari na akwai ustad akwai malam shi ustad wanda bai so a ce mai mallan to wannan hatsari na an gane ko saboda shi mallan shi na magawa sallah mallan shi na rabon gado mallan shi na bada kiyamul laili mallan shi na kaza mallan shi na kaza shi ko ustad duk bai wadanga shi ustad ya hanso shi sa wandon shi yayi tankiyo ya gaisa da yan mata ya sha shayi yayi hira duk wani taro duk wata harka ta shashanci shi ana iya ganin ciki yan ka tambaye shi ce a shi ustad na shi ba mallan na ba saboda ka asashe yayi magawa sallah akwai hatsari dan haka in kaga mutum bai son a ce mai mallan ya so a ce mai ustad akwai hatsari abin cika dan an ce ma ustadu ba laifi an ce ma malam ba laifi amma kace a kai ba ka son mallan sai dai ustad akwai wani abu da kasa ya ba mace hannu an kace a a wanga haramun na ce a an kace wala taqrabu zina Allah ce innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila wala taqrabu zina kuma ba mace hannu abin da ne me ka suna haramun ne kuma ka kusanta zina ne kuma haramun yace a ba haramun bane yace baka ji abin da Allah ce can karshe ba kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makaruha ya ce maka ruhi Allah ya kyauta bale za ku iske wasu ma suna halattar da ba mata hannu da hujjar kaza kaza kaza ga hadisi cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la usafih an-nisa ga wajen bai'a dubbai ba amma ina saboda son sai an biya ma turawa da son ransu na fata ana fahimta ta sai an ba su abinda suke so zan su yarda kai Allah ce walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum kai ba ai kuka shirye da mutane ba ka gaya ma mutane mi Allah ya ce kai da iya kawai ba ka iya shirin da kanka kai kanka kai roƙo Allah ya tabbatar da kai kuma ka kira mutane zuwa ga addini amma ka tsaya don saboda turawa ko na abu ka ce a'a a san yadda za a iya gyara miza a gyarawa ba su yarda da kai in kana koma kafiri ka koma kafiri mu san an huta na'am ya yi maka sauki wani kudu kudu dubban zai yiwa ba ba wani gyara ga shari'a in ka aikata haram haram ka aikata ka tuba ya yi ka ce za ka yi mata kuskure ba ba ta fata gyaruwa ba na'am yace to wa qad yutlaqu dhalika ala al-mahdhur wa ala ma nuhiya anhu nahyu tanzihin abinda an kai hani hani na wato kyaba kenan ba haramun bane fala ya ta'allaqu bi fi'lihi iqabun idan mutun ya aikata ba za a yi masa ukuba ba kalamuhu wadihun mallan yace maganar mallan wadihun wato bayyananna ce ba wata wata matsala wal makruhu fil lugha shi ko makruhu fil lugha ismu maf'ulun min karihahu idan ya kyamace shi wato ismu maf'ul kaga makruh min karihahu idan ya kyamace shi idza abghadahu idan ya kyamace shi wa lam yuhibba kuma bai so shi ba fa kullu baghidin ila nufusi duk abin da rayuwa bata so fa huwa makruhun fil lugha ana kiran shi makruh a cikin yaren lawici wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin shi fadar Allah subhanahu wata'ala kullu dhalika kana sayyi'atan 'inda rabbika makruha ko sayyi'uhu 'inda rabbika makruha akwai kira abu dabi sai mu yi hattara gani ko akwai qira'a ta imamu nafi idan kai karanta kullu dhalika kana sayyi'atan 'inda rabbika makruha wani sai ce an yi kuskure ƙira'ata da ya baka sani ba ka yi hattara shi yasa shi na daga cikin abin da ake so ga mai tafsiri ya san ƙira'at ka samu ashamil fil ƙira'at al'ashir an tariƙi shatibi ya durra da kuma an tariƙi tayyibatin nashir ko kuma ka samu mushafus sahaba an tariƙi shatibi ya durra da an tariƙi tayyibatin nashir ko ka samu ashamil fil ƙira'at wato al'ashir saboda ka san ƙira'o'i mutawatirai ko kuma al-buduru zahira na Sheikh Abdul Fattah al-Qadhi ko kuma akwai wanda ya tattaro su ma gaba ɗaya mu'jamul qira'at ina ganin na Abdul Karim al-Khatib na Ustaz Dr. Abdul Karim al-Khatib wanda mujalladi 11 na duk qira'atin gaba ɗaya ka musu da shaddakin da menene sai ka san su amma dai su mutawatira din wadance kamata ka dauka dan ka san mutawatira wadanda sun ka inganta in ba haka ba ka jiyo ya karanta sai ka zabura kun san wasu da sun jiyo ta kira'a zabura za su yi su ce wannan kira'a ba ta yi ba kai ina ka san ajuhu na qira'atul qur'an tsaya baki inda ka sani in ka tabbatar da kuskure na duk kira'o'in guda goma babu wannan fuska sannan ka ce kuskure na to ina kai karatun ilmin qira'a ba kai ba ina fata ana fahimta ta don haka ai hattara ko ba haka ba kenan kullu zalika dukkan abin da ya gabata wanda anka faɗa tun daga can farkon sura koko daga abubuwan da anka haramta wa qadara rabbuka kana sayyi'atan inda rabbika makruha abu ne wanda yake mummuna wajen ubangijinka abin kyama ne wa qawlu amr ibn al-itnaba wa iqdami ala al-makruhi nafsi wa darbi hamat al-batl al-aminani al-mashihi ko wa iqdami da kuma fuskanta ta ko kutsawa shine iqdam kutsawa alal makruhi akan abin da yake abin kyama nafsi nake kada rayuwata an gane ko wa darbi ina bugun hamata kokuwar kai ta albatali ba albatilu ba albatal shine mutumin da yake zarumi an gane ko to almashihikin nan sai ku bari sai mun dan abin nan nashi wa'lam ka sani annal makruha qad yutlaqu ala al-haram kajib kajiya ku wani lokaci ana itlaqin makruh amma ana nufin haramun li'annahu baghidun ila an-nufus al-arifa domin abin kyama ne ga rayuka wanda suke masu wanda sun ka sani al-arifa na ana nufin wanda sun ka san Allah ina fata an fahimci ni galibi wani dubi lokaci an kace al-arif ana nufin al-arifu billah mutumin da ya san Allah ya san manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya san shari'a nan ba ana nufin ilimi ba a'a mutumin da ya san hakikanin cewa saba ma Allah akwai bala'i a ciki dan akwai mallaman da babu ruwan su ko ba haka nan bane akwai ma da malami na amma kamar baya aiki da ilimin sa wanga ba a cewa ya san Allah dan inda ya san Allah ya san Allah zai iya kama shi a cikin kowane lokaci sai ka iska malami ya zan dan cuwa ya zan dan hayaniya da suna aka bugawa su ma ka a ci a bar su to ya za a yi kuma ku dawo kuma mutane wa'azi kai kai tsere ne da mutane cikin duniya kuma kace kai musu azikan duniya a bai yi ba ita duniya halat ne wala tansa nasibaka min ad-dunya ma kakka zuri mata malami koda yana da dukiya yana da kuɗi ko mai mulki ne za a ga akwai bambanci tsakanin kuɗin shi da kuɗin wanda ba mai karatu ba mulkin sa kuma ya bambanta da wanda ba mulki ba annabi sulaiman ya mulki har aljannu na'am aljannu amma radda ni'ima Allah ya nemi wani abu an kai mishi shi kai tsaye ya koma ma Allah فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي Allahu Akbar.
bai ce mulki na ya girma ba kuma wannan yake nuna mutum ko annabi na ko yana da mulki cikin ma- wa- wa- talakawansa za a samu wanda Allah ma wata bayar da shi bai da ita tunda wanda ya zo da da- da wannan gadon ai cikin talakawan annabi Sulaiman yake ko to anan annabi Sulaiman bai da wannan baiwa kenan dan kana da mulki ba shi ke nuna komai kana da ba sannan kuma samun mulki da annabta ba shi ke nuna cewa za ka fi kowa ba domin annabi Suleiman yana da mulki hannun aljanu ko ba haka nan bane kuma yana da kuɗi kuma yana da annabta ko ba haka nan bane yana da manzanci ko to annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana da mulki da na annabi Suleiman babu ko ba haka nan bane to wai fi daraja ka gani mulki ba shi ke nuna sai ka fi kowa ba tana yiwa kana da taka daraja sannan kuma mulki ba shi ke nuna Allah yana son ka ba ko kana da kima wajen Allah fir'auna bin ana da mulki ko bai da Allahu.
shina da kima wajen Allah ah to ka ganka ka karu da shina da kudi ko bai da shina da daraja wajen Allah kuma ko ilimi ka samu na addini ba shike nuna Allah yana son ka ba ko ba na addini ba a sai in kai aiki da shi turawa yanzu da mu da su wa yake da ilimin duniya to wannan akan kafircin da suke da nuna Allah yana son su ilimin addini in mutum bai aiki da shi ba yana nuna Allah yana son shi watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawi sai kai hattara duk wani hatta ilimin addini ba shi ke nuna Allah yana son ka ba sai in kana aiki da shi Na'am.
ya kamata mu fahimci wannan da kyau tau Allah biya.
lalle dai kai amin yace wa zalika huwa ma'ana qaulul muallif wannan shine ma'anar qaulul muallif mai littafi wa qad yutlaqu zalika ala al mahdhur wani lokaci ana itlaqin shi akan al mahdhur abinda an ka hana fal isharatu fi qawlihi zalika in jimallan ishara a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala zalika raji'atun ila al makruhi ta kuma zuwa ga abin da yake abin kyama wal mahzuri da abin da an ka hana wal haram da haram ma'ana ababen da an ka faɗa tun- tun daga wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya har zuwa nan abubuwan da an ka faɗa kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha to wani da ya ce to an ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyahu Allah ya ce ka abota mako in ba shi ba ko ba ka nan bane to bauta ma Allah makruhi na eh makaruhi na haramun na to kuma an ce kullu zalika wasu malamai sun ce tun da can za a ɗaukowa tau ya za a yi ha amsa nan abinda ake nuhi kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha wadansu malamai sun kace makruha din yana kuma tun daga wa qada rabbuka wasu ma tun da farkon sura sun kace duk abubuwan da an ka zanu na umarni da na hali abinda aka son ka gane ba an ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ba yana nuna mi tauhidi ko wa bil walidaini ihsana to idan mutun duk umarni yana tare da mi yana tare da kishiya mi ne kishiyar eh, tauhidi shirka to kenan kishiyarta ake nuhin sayyi'uhu inda rabbika makruha ko dan gobe in baka fahimci abinda malamai sun kace baka bai a hankali Allahu kakka tai kana rigima a dauko wani abu sai a ce maka a kai kishiyar su ake nuhi da an ci shikenan kaga sai ka zamanto ka kasa yadda zaka yi ina fata ana fahimta ta Eh, domin kowane umurni yana tare da mi yana tare idan an ka umurce ka da tauhidi kenan an an hane ka daga mi daga shirka to sayyi'uhu kinnan mummuna shi tauhidi ba mummuna bane amma kishe shi menene mummuna to gare su damirin zai iya komawa Allah ya kyauta wa muraduhu mallan yace abinda mallan yake son yace annal karahata ita karaha qad tutlaqu ala karahati tahrim ana itlaqin ta akan karaha ta haramci wa karaha wato wa karahati tanzih da karhanci na wato eh, tanzihi ma'ana na tsarkaka ma'ana ba abinda yake haramun ba kama huwa ma'rufun eh, fi kalamin ulama kamar yadda yake sananne a cikin maganganun malamai inji mallan wa urrifa al makruhu an yi ta'rifin makruhi fil istilah a cikin istilahin malamai bi annahu shine huwa ma tarkuhu khairun min fi'lihi shine abin da ra- barin shi yafi alkhairi daga aikata shi wa in shi'ta mallaci in kuma kana so kulta kace ma hu- ma nuhiya anhu abinda aka yi hani a gare shi ghairu jazim ba tare da an yanke ba ma'ana an maida shi yanki wato hani na haramci sai zama to hani na an kai maka amma na karhanci ba a so kai ba amma in ka aikata din ba za a ce ka aikata haramun ba mun fahimci wannan ko to shikenan makaruhi ya kare
nahayan eh nahyan na'am ma nuhiya anhu nahyan ghairu jazim ghairu jazim wanda ba yanke ba jazima shine wato aljazmu shine daure abu ba a tantance ba tantantanta an kace da ka aikata shi ga zunubi a an dai so ka bar shi ba a so ka aikata shi ba ina fata an fahimce ni Mm. to ina ganin fasalin ya kare ko to shike alaikum assalam karahatu tanzim akwai abubuwa da dama da shari'a ta eh, ta yi umarni ko ta yi hali don saboda da umarni da hali duka suna shiga cikin wannan misali abinda za mu iya cewa eh, kamar yanzu an so mutum idan zai- zai yi alwala idan eh, abinda nashi buɗe ki an so ya wanke hannunsa kabla an yaga misahu fil ina'i ina to sai ya zo kawai hannun shi da tsarki shi ba wani abu ya doka ya kada haramun ne kara hannun da zai wallahu a'lam akwai misalai da dama bincike na wanda mutum na iya yin shi